الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala amin domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi yau muna shidda ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 idan ba manta ba har yanzu muna a cikin gaba mai bayani akan sallah ta witiri da kuma hukunce-hukuncen karatun alkur'ani kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ala sahiba dhanbi la taqnutanna fa innal ilaha ra'ufur ra'uf ولا ترحلن بلا عدة فإن الطريق مخوف مخوف wannan suna daga cikin abiyatkin da ake jingina ma Imam Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wanda a cikin su yake kira yake cewa ala sahibar zambi la ta kunutanna fa innal ilaha ra'ufun ra'ufun ya ce ya kai ma'aboci zunubi kada ka hudda tsammani daga samun gafarar Allah domin Allah ra'ufun ra'ufun ne ma'ana mai tausayi ne mai tawahi ne mai afuwa ne wannan kuma yana daidai da faɗin Allah madaukakin sarki qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayuna waɗanda suka wuce guna da iri akan kawunan su ma'ana wanda suka saba akan suka suka ta sabo har suna hudda tsammani su samu rahamar Allah to kada ku hudda tsammani domin Allah mai afuwa ne mai gafara ne sai a baiki na biyu sai ke cewa wala tarhalanna bila uddatin fa inna at-tariqa makhufun makhufun yace kuma kada kai sake ka je a lahira ba tare da shiri ba ba tare da guzuri ba domin hanya ta zuwa lahira akwai tsoro akwai tsoro akwai tsoratarwa a cikinta wannan kuma idan muka dubi mafi alkhairin abinda za mu guzuri da shi don lahira Allah ya gaya muna ko wata zawadu fa inna khairar zadi takwa ku yi guzuri na zuwa lahira ku yi shiri na zuwa lahira amma ku san shiri mafi alkhairi da za ku shi ne ku tanadi tsoron Allah to ga wani lokaci wanda yake na musamman akan ƙarin tsoron Allah shine lokacin azumi wanda in muka lura yana daga cikin ma manufa ta azumi Allah ya ce la'allakum tattaqun dan ya kara muku tsakawa min a'zami maqasidis siyami ziyadatut taqwa mafi girman manufa ta azumi shine ya kara muna takawa ya kara muna tsoron Allah me yake ce ma takawa shine kokarin nisantar sabon Allah khallidh dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa at-tuqa la tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa kidan duk wanda yake so yin makan shi guzuri na tsoron Allah to wannan shine lokaci mafi dacewa da mutum ya kamata ya shiri don tana da tsoron Allah wanda kuma kamin azumi yayi sabo yayi laihi yayi zunubi to wannan shine lokaci mafi dacewa na ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki babu lokacin da mutum zai yi koya ma kansa nisantar sabon Allah kamar lokacin azumi babban misali masu shan taba shan taba safon Allah ne babu lu in dai har azumi ya wuce baka bar shan taba ba to akwai wuya ka barta anan gaba shi yasa ma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam malaika jibril yace masa raghiba raghima an furajulin adraka ramadana thumma salaka wa lam yughfar ya tabi yayi hasara dukkanin wanda har ramadan ya zo ya wuce bai yi abin da zai sa a gafarta masa zunubansa ba a wata riwayar ma addu'a yayi duk wanda ramadan ya zo ya wuce bai yi abin da aka gafarta masa ba har ya shiga wuta to Allah ya ƙara durmuyar da shi a wuta mala'ika ya ce ma manzo Allah ce amin ya ce amin to kenan wannan yana nuna muna yan uwa masu girma mu zage damtsi dan neman gafaran Allah gaba ɗayan masu laihi ne man zallabi ma sa'aqatun wa man lahu husna faqat waye baya lahi waye dukkanin abin da yake daidai ne babu shi kenan mu zage damtsi da nau'ukan ibadu wanda za su ƙara mana takawa su ƙara mana tsoron Allah a cikin wannan watan muni sun ci sabon Allah karaminsa da babbansa Allah ka ba mu ikon yin haka idan ba manta ba muka ce wannan shine darasi na 73 za mu tashi babun fi du'a ba'da al-witri babu mai bayani dangane da addu'ar da ake yi bayan wutiri مالن يتي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر وظل يكسنتي إذا يسلمي دغ وتري قال يناتي وسبحان الملك القدوس sarki ya tabbata ga mai mulki al-quddus wanda kuma yake tsarkakakke daga kishiya حدثنا محمد بن عوف حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره دون ديقانا يمنتا witirinsa bai samu ya yi ba duk wanda kwana ya ɗauki sa bai samu ya yi sallarsa da ya saba yi ta dare ba au nasiyahu ko ya manta ma bai yi sallar ba ta dare falyusallihi idza zakarahu to duk lokacin da ya tuna sallar to ya yi ta wannan hadisin mun yi shi a baya yana nuni akan halaccin ramka nafila ka saba yin wata nafila sai ka manta ko wani shagali ya mantar da kai to ya halatta lokacin da ka tuna ka ramka ta kowanne lokaci kuma kana iya karamta nafila ko da lokutan da aka hana sallah ne domin nafila ce mai sababi wannan babin abin da yake nuna muna shine ita sallar witiri in aka ce sallar witiri muna maimaitawa tarawihi da qiyamul layl duk suna ciki domin duka a cikin su ana witiri ta ba astaghfirullah astaghfirullah ake ba akwai addu'a ta musamman da manzo Allah ya karanta shine ga sanan makaranta subhanal malikil quddusi subhanal malikil quddusi ita mutum zai ta maimaitawa kenan wajen sallar tarawihi ko wajen sallar qiyamul layl an zamna ana zaman hutu maimakon abu da salula a shiga whatsapp ko facebook sai a ta maimaita wannan zikirin shi ake yi ana gane da kyau akwai malaman da shiga ana karawa subhanal malikil quddusi rabbil malaikati war ruh ana gane da kyau kenan mutum yana iya kara da wannan a takaice dai wannan shine zikirin da ake yi bayan sallah ta witiri ya kamata a ce kowa ya haddace wannan witiri mutane da yawa ba san shi ba bayan witiri a witiri dai eh sai aka ce witiri sallar tarawih sallar qiyamul duna ciki amma in aka ce nafila ai rawati misali kafin sallar azhar ana yi to irin wannan ba a mata sai sallar witiri kawai ita sallah ta nafila ita wanda mutum yana iya istighfari bayan ta domin shi istighfari matlubun fi kulli waqtin istighfari shi kowane lokaci ana yin sa sai inda akwai wani akwai wani zikiri wanda aka ce shi za a yi misali shi bayan wuturi wannan zikirin shi aka ce ayi to kaka istighfari kai wannan shi yayi subhanal malikil quddusi wannan shine zikirin da ake yi bayan tarawih da qiyamul layli in an tsaya hutu ko an kare maimakon mutum ya ta kallon salula ko kuma ya shiga hira sai ya ta maimaita wannan zikirin subhanal malikil quddusi wasu malamai suna karawa da rabbil malaikati war ruhi subhanal kuma maimaita subhanal maliki subhanal maliki al quddusi subhanal malikil quddusi subhanal malikil quddusi yawwa wannan shine ya tabbata in kana so ka kara rabbil mala'ikati war ruh shi wannan ba dole bane wallahu ta'ala a'lam malam yace babun fil witri qabla an-nawmi babu mai bayani akan an yi son mutun yayi witri kamin yayi kwana in ya san ba zai iya tashi da dare ba حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث مسوينا من زن الله صلى الله عليه وسلم بدأتينا يامن وسيا دا أبوى وداؤك لا أدعهن بزنبر سبأ fi safarin wala hadarin a cikin balaguro nake ko ba a balaguro ba raka atayid duha na farko wasiyar da mini shine in kula da raka'a biyu na walha sallar walha sallar hantsi wa sawmi thalathati ayyamin min ash-shahri da azumin kwanaki guda uku na wata wa an anama illa ala wa alla anama illa ala witrin akan kuma kada in yi kwana sai na yi witri za mu ga dalilin da ya samu za Allah ya ce masa haka haddathana abdul wahhab ibn najda haddathana abu al-yamani an safwa ibn amru an abi idrisa as-sakuni an jubair ibn nufair an abi darda qala awsani khalili sallallahu alaihi wa sallam bi thalathin bada dayina ya min wasiya da abubuwa guda uku la ad'uhunna li shay'in kada in bar su ba zan barin su ba don wani abu bi siyami thalathati ayyamin ya min wasiya da azumi na kwana uku a cikin ku min kulli shahrin a cikin kowanne wata wala anamu illa ala witrin kuma kada in yi kwana in ba na yi witri ba wa bi subhati duha kuma ya min wasiya da yin sallah ta walha ana ga nafila ta walha fil hadari was safari a cikin balaguro da kuma lokacin nake ba a cikin balaguro ba ana gane da kyau ko wannan hadisan guda biyu na sahabbai guda biyu ne abu huraira da abu darda manzo Allah ya musu wasiya da abubuwa guda uku wanda kuma ya musu wasiya da su ne don saboda halinsu domin so da yawa manzo Allah yana ma mutane wa'azi nasiha da abin da ya lura suna na kaso akai wani zai zo ya tambayi manzo Allah ayyul a'mali afdal sai ya ce birrul walidaini biyayya ga iyaye in ya lura da cewa yana da matsala game da biyayya ga iyaye wani zai zo ya tambayi manzo Allah ayyul a'mali afdal ce as-salatu fi awwali waqtiha in ya lura da yana jinkirta sallah akan lokaci ana gane da kyau ko in ya lura da yana kana da matsala a qiyamul layli sai ce maka turul qunuti qiyamul layli ita tahi kowanne ayyuka to haka manzo Allah yake yi kowanne yana yana mishi nasiha da abin da ya lura yana na kaso akai to Abu Huraira ya shahara a cikin sahabbai da kwaɗayi na neman ilimi da kuma ya haɗa shi a cikin ini gaba ɗayan shi ya da ilimi ne da neman shi to sai kasance da dare ya yi in ya kwanta sai asuba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi nasiha da cewa ya mishi wasiya da cewa kakka yi sake ka kwanta sai kayi qiyas sai kayi sallar tarawih sai kayi sallar witri kakka yi sake ka kwanta sai kayi sallar dare dan me yasa manzo Allah ya ce masa haka dan shi in ya kwanta da wuya ya tashi sai mi sai asuba ana ga da kyau ko to shi yasa manzo Allah ya mishi wannan wasiyar kuma sannan kai ka wanda yake na neman ilimi da kuma ya hada shi yasa bai cika yawan nafila bai cika yawan azumin nafila ba to sai manzo Allah ya ce masa duk shagulgullanka kada ka bari wata ya wuce baka yi azumi da uku ba ana ga da kyau ko bayan haka sauran nafiloli irin wannan na rawatib suna dan mishi wahala shi ma dan shagaltar shi ta ilimi da kuma ya a shi manzo Allah ya ce duk da wannan kada ka yi sake da sallar walha kenan wannan nafilolin guda uku ka rike su azumi guda uku na kowanne wata sallar walha raka'a guda biyu da hanzi sai kuma me yayi witiri kamin ya kwanta to haka shi ma Abu Darda shi ma haka ya shahara mutum ne shi ma mai kokarin yada ilimi musamman ma bayan raso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawallal qada ya kasance alƙali to kuma alƙali babu wanda yake shirishin dama kullun cikin koke-koke ne ake kawo mishi lokacin muraja'a ma bai samu da sauransu to shi ma haka manzo Allah ya mishi wasiya tun kamin ya rasu ya kula da wa'annan dan za su iya wadatar mishi daga yawan nafila za su iya wadatar mishi daga yawan azumi inda ma a wata riwayar har manzo Allah ya ce musu shi azumin wata wata kwana uku a cikin wata da nace muku shine dan in kun yi shi kaman kun yi azumin watan ne gaba daya domin alhasanatu bi ashri amsalha in kai azumin wata azumin kwana uku a cikin wata guda za a baka ladar kaman watan gaba daya kai azumin sa domin lada guda ana lunka ta gida goma kenan uku an linka shi gida goma zai yi nawa kenan talatin kenan ana gane da kyau ko wannan shine kenan malam yace haddathana muhammad ibn ahmad ibn abi khalafin ma'ana dai a takeice wannan yana namuna kowanne mutum balil insanu ala nafsihi basira ibadar da wani yake iya wani bai ne wani bai iya ta akwai wanda yana iya yawan azumi amma bai da jimirin qiyamul layli akwai wanda yana da jimiri ya iya yawan azumi da yawan qiyamul layli amma bai da kokarin zuwa neman ilimi da yaɗa shi to ka gani kowanne da nashi akwai wanda akwai kokarin karatu amma kuma akwai rauni wajen nafila ta azumi ana gane da kyau ko to duka wannan kowanne zaka ga akwai abin da Allah ya hore masa in ya kasa a can sai kaga ya dago a can حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحي السيلحيني حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وزعل يتمع أبو بكر متى توتر يوشكك يوم وتري قال أوتر من أول الليل ني فرقن درينك وتري باين سل إشاء كامي إن كنت وقال لعمر سيتما عمر متى توتر كيكم لوك وانا لوك تكك وتري قال آخر الليل نتيش نيكم سيكر شندري سينا يقوانا نتاشي سنن نكي فقال لأبي بكر منذ الله يتما أبو بكر أخذ هذا بالحزم wannan ya rike tabbas wa qala li umar sai ce ma umar akhadha hadha bil quwwa shi kuma wannan ya rike abin da yake mai karhi ma'ana shi aka abin da shi aka hiso ba sai kun gane da kyau ba manzo Allah tambaya Abu Bakar shi kake ta bugutiri yace daddare kame in kwanta farkon dare shi kuma Umar yace mi karshen dare sai yayi kwana ya tashi sannan to shi abubakar da yake kamin ya kwanta yake sai manzo Allah ya ce shi ya rike tabbas dan in mutun ya kwanta babu tabbace ya tashi ko to shi yasa ake ce masa akhadha bil hazmi ana gani da ke ko ai magana suka ce a buga hannu shi an mutun ko kwai a baka ai kaza a kurki ana gani da ke ko kun gane wannan karin magana ba wai kwai ya hika kaza daɗi ba a shi kwan ai yana cikin baki kana da tabbacin shi ita kuma kaza baka da tabbacin ta kenan kwaikwan da yake cikin baki ai shi kake da tabbaci kenan ya haika zako bai yiwa aje wajen kamun ta ma isko ta ta sheka ko ko mazuru ya zuke ta to wannan shi ne kenan kenan dai a takaice wannan yana muna in mutum ya san da wuya ya iya tashi da dare to kuma yami kuma ya kuma ya kiyamul lail shi ya kwanta babun fi waqtil witri babu mai bayani dangane da lokaci na witiri ma'ana wanda lokaci ne ake witiri حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لآئشة ناتم آئشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلوك منذ الله يكسنتي ينا وتري قالت تتي كل ذلك قد فعل كوني لوك ندري منذ الله يتبعي ana gane da kyau ko shine ma'anan kullu zalika kullu zalika qad fa'ala aw tara awwal al-layli ya taba yin wutiri wataran yana wutiri farkon dare wa wasatahu wataran kuma tsakiye shi wa akhirahu wataran kuma karshen dare yake yi walakin intaha witruhu hina mata ila sahari sai dai kamin ya rasu witirin na karshe da yayi a lokacin asuba yayi sa ma'ana kamin asuba ma'ana dai wutirin sa dai a karshen rayuwarsa dai bai wuce lokacin sahur mana kamin lokacin sahur ko kamin alfijir ya keto ya yi da wutarinsa abu da dai wannan hadisi yake nuna wa manzo Allah yana mi yana wutari a farkon dare wataran wataran tsake shi wataran karshen sa ya danganta daga nishadin sa da kuma me yake da suna aikin da yake a cikin ini idan da gajiya ana yana tunanin da wuya ya iya tashi sai ya a farko ما حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر ku riga asuba da wutiri mana kamin asuba ta yi dai ku yi sallar wutiri ku yi sallar dare حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعيد سعد عن معاوية بن صالح أنا قاعد جوكو آه قال يتي سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتم بي عائشة دنغنة وتر منظر الله qalat tace rubbama autara awwalal layli wataran yana yi farkon dare wa rubbama autara min akhirih wataran kuma yana yi karshen sa qultu sai nace kaifa kanat qira'atuhu to ya karatun sa yake na alqur'ani akana yusirru bil qira'ati am yajhar shin in yana karatun qur'ani a cikin sallar ta dare yana boye karatun ko bayyana shi yake yi qalat tace kullu dhalika kana yaf'alu kowanne yana yi wataran yana bayyana wataran yana boyewa rubbama asarra wa rubbama jahara wataran ya bayyana wataran wataran ya boye wataran ya bayyana wa rubbama tasala fanama wa rubbama tawadda fanama wataran kuma yana yin kwana yana yin wanka kamin ya kwanta wataran kuma yana yin arwalla kamin ya kwanta sai ya bar sai ya bar wanka qala abu daud wa qala ghayru qutayba wanda ba qutayba qutayba ba daga cikin marwayata hadisi yace ta'ani fil janaba tana nufin wankan janaba ana gane da kyau ko ma'ana wannan hadisin ɗaya daga cikin tabi'ai ne ya tambayi manzo ya tambayi Aisha yan dangane da witirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace kowanne yanki na dare manzo Allah yana witiri yace to karatun fa tace wataran yana bayyana wataran yana bi wataran yana sirrantawa kenan sallar witiri ya halatta ka tashi kai ta baka bayyana karatu ba amma abin da aka yi so a bayyana karatu a sallar witiri dan shine mafi yawan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sallata sallata witiri to kun ga dai duk ragwancin mutum sallar witiri abu ce wadda aka sauƙaƙa masa in ba ka iya tashi da dare ne to an ce kamin ka kwanta kana iya kai in ba ka iya bayyana karatunka ne kana tsoron matarka ta ji baka iya karatu ba ana gane da kyau ko musa akwai masu tsoron su yi karatu gaban matansu musamman in ya san ita na makaranta to an baka dama ka yi asirrance ana gane da kyau ko to wannan shine kenan in kai mai yake da suna dan sanda ne ko kuma mai gadi ne ka gaji da tsayuwa to an baka dama ka yi da zamni wannan shi ake ce ma an yi daidai sayan wandon bihilla ce ana gane da ke ko an yi daidai biyu yadda kake daidai ne shi wannan karin magana yana da tarihi wai bihilla ce ne ya zo kasuwa ya ga wani wando ya birge sa aka ce masa ya ce nawa aka ce masa naira ɗari biyu ya ce daidai ke na su dama a cikin aljihuna ya hudu ya bada shi ne ma'ana an yi daidai sayan wandon bihilla ce shi kuma an bige sa domin an gayya harko tayawa ake yi shi kawai sai hudu ya bada malai ce haddasana ahmadu bin hanbalin haddasana yahya an ubaidillahi haddasani nafi'un an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil-layli witran ku sanya sallah ta ƙarshe daga cikin sallolinku ta kasance da dare ita ce sallah ta witiri wannan hadisin shine yake nuna afdaliyatu ta akhiri alwitiri ila akhirin laili shine hadisin da yake nuna lokacin da aka yi son a yi sallar witiri shine ƙarshen dare shine mafifici to amma sai dai akwai ƙa'ida malaman fiqh suke cewa الفاضل قد يكون مفضولا بسبب فوات المصلحة عنه والمفضول قد يكون فاضلا بسبب اقتران المصلحة به abun da shi yahi wataran yana komawa a ƙasa ga wanda yahi bil misali yatadhil maqal an yi so ayi sallar ayi sallar witri a ina a ƙarshen dare to amma in ya kasance kai maslahar ka ba ta gyara kai a ƙarshen gari don kana iya ka kasa tashi to sai kasance kai abin da yake a gare ka kai ne ka yi ta a farkon dare shine alfadilu qad yakunu mafdulan kun gani alfadilu shine kai sallah a farkon dare to yana iya kasance mafdulan shine kai ta a farkon dare bi sababi qitiranil maslahati bi dan saboda maslaha ta kai gare ka tana iya ba za ka tashi a ƙarshen dare ba kenan yana da kyau musan da cewa ibada ba ko da shi take zamantowa wannan ita tahi ba akwai lokacin da wadda tahi sai ta kasance ba ita tahi ba bari mu bada wani misali dan a gane wannan kaida da ke da wannan kaida tana tana shiga a babubuka masu yawa a kwanaki mun bada misali sadaka da a boye ta da a bayyana ta wani yahi a boye ta ko to amma akwai lokacin da a bayyana ta shi yahi to kun gani sai nuna ba ko da yaushe boye sadaka yahi ba har karatun qur'ani a ɓoye shi da a bayyana shi wani yahi a ɓoye ko in akwai mutane to amma kuma akwai lokacin da ka bayyana shi yahi haka sallan nafila ka ɓoye ta shi to amma akwai lokacin da ka bayyana ta shi yahi in ka yi da niyyar wasu su koya da gare ka wannan shi ne kenan malam ya ce babun fi naqdi alwitri babin da ya zo game da naqdi alwitr shine butlanihi lalacewar wutiri ma'ana akwai kamar yadda ka san arwalla tana walwalewa to shi ma witri yana walwalewa sallar dare ita ma tana walwalewa ta lalace حدثنا محمد حدثنا ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في رمضان في يوم من رمضان طلق بن علي ya ziyarce mu a wata rana daga cikin ranakun Ramadan wa amsa indana sai ya maraita a wajenmu wa aftara indana hamma ya buɗe baki sun makama bina tilkan laila sai ya muna sallar tarawihi a wannan daren wa autara bina ya yi muna witiri sun man hadara ila masjidihi sannan sai ya koma masallacinsa fasalla bi ashabihi su ma ya musu sallah ta witiri ko ta qiyamul laili hatta idza baqiya alwitru har sai lokacin da witiri yayi saura ya musu raka'a biyu biyu da witiri yayi saura raka'an nan guda ta karshe qaddama rajulan sai ya gabatar da wani mutum ana gane da kyau ko yace je kai musu witiri fa qala sai ce autir bi ashabika ima sauran mutanen witiri فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دوميني ناجي منزو الله yana cewa la witrani fi lailatin ba a yin witiri guda biyu a dare guda kun ga fikihun magabata ko ya zo wani masallaci ya musu sallar tarawihi ya koma masallacin shi ya ja musu sallar tarawihi sai da aka zo wajen witiri sai ya ce wani ya gabatar dan ba a witiri manzo Allah ya ce ba a witiri a dare guda a dare guda ba sai ko akuna gane da kyau ba yanzu can ya raka a goma sha ɗaya nan yanzu ya musu raka a goma shi ya haɗa raka a nawa yake nan ashirin da ɗaya kun ga dalili a kan ana wucewa a kan ashirin da ɗai bayan wannan kuma ya yi ashirin da ɗai da a ce ya yi musu ta ɗaya ma'ana ya musu witiri da shi nawa yake nan ashirin da biyu shi kuma ashirin da biyu ba witiri ba ne kenan in ya ƙara wata witiri kenan wancan witirin ya walwale har yanzu kuma yana buƙatar ya ƙara ne ya kara wani kenan sallar ba za ta kare ba wannan shine kenan kenan a wani masallaci in kai wutiri ka zo a wani masallaci kana iya ka bi su sai dai raka a gudan nan ta karshe take ba za ka mi ba ba za ka bi su ba to ga wata matsala shine kayi sallah a kayi sallar wit kayi sallar tarawihi a wani masallaci aka kare da kai yanzu sai ka zo wajen qiyamul layli domin akwai masu yin haka su yi tarawihi kuma su yi qiyamul layli duka ba laifi bane to yanzu da ya zo wajen kiyamun laili sai limamin ya yi raka'a guda uku jere da juna bai zamna ba shi ne ya shi an yi raka'a biyu an sallame su sai ya tafiya kai ba sai ya yi wuturi ba to limami bai sallame ba to shi ya zai yi cikawa za shi to jazakumullahu khairan akwai wannan magana to nan abu bi huska bi ki gare shi malam ya ce cikawa zai zai bi shi ya cika akwai wannan huskar akwai kuma huska ta biyu shine in an yi raka a biyu sai ya zamna ana gani da kyau ya yi zaman ne sai limami ya karike haka a shi ta uku ya zamna ya sallame shi ma sai ya sallame kenan shi ba zai sallame tunda limin bai sallame ba in ba haka ba sallar ta lalace bai da lalata tunda ba a sallamewa ilimin bai sallame ba kenan sai ka zamna in an yi raka'a biyu raka'a ta ta ukun wadda ita ce witiri sai ka kibin liman ana ganin da kyau ko in liman ya kare ya zo ya zamna ya sallame sai ku sallame tare ko kuma lokacin da shi ya tashi tsaye ka bi shi in limamin ya sallame kai kuma sai ka tashi ka kawo me ka kawo me ka kawo ta hudu amma na harkon shi yahi ana gane da kyau ko na harkon shi yahi ka je ka zamna ka jira limamin in ya kare sai ku sallame tare da shi wallahu ta'ala a'lam na'am mhm za ka a wannan wurin wuri ne na addu'a sai ka ta addu'o'i bayan tahiyya da salati ga annabi addu'o'i ake da sai mutum ya ta addu'o'i na aika kamin liman ya dawo na duk wata addu'a da ke gare ka ana ganin da kyau ko in su bin yamin ya aika san me za su roƙa na'am wannan shi ne kenan na'am eh jazakumullahu khairan wannan shi ma akwai fadakarwa akai in ka san da zaka yi tarawihi kuma kai qiyamul layli abin da yake ka bar witrin nan ayi shi ta da kai a lokacin qiyamul layli domin witrin karshen dare shi za a yi a qiyamul layli kuma shi aka yi su a wannan lokacin haka shi yahi jazakumullahu khairan a aka sallame tare da shi a to wannan kuma ai dole ne wata falala sai an barta an kama wata ko? a kamar in shi ne limami a yi shi ne limami ai dama bai kamata ba a yarbu a kamar a nuna mishi akwai wanda su bayan tarawihi za su yi kiyamun laili ana iya ana iya yi haka bayan wuta yi to kun gani haka kin shi yahi kenan lokacin tarawihin kada a yi witiri mutum kada yi witiri lokacin tarawihi in kai ne limami in ka sani ba za ka yi kiyamun laili ba sai ka ce to jama'a wanda suka san za su yi kiyamun laili mu za mu yi witiri su bari har lokacin kiyamun laili sai su yi me su yi witiri shi yahi wannan shine kenan ba su yin witirin mako eh haka shi yahi haka shi yahi akwai masallacin ne sosai wanda ba su yin haka abu na san sosai masallaci ne masu yin haka misali amiru sultan masallacin amiru sultan haka suke yi eh mu ba mu mayin nafila gaba ɗai mu a masallacin mu tarawih ma ba mu yi in dai goma karshe suka zo kiyamul laili kawai muke yi dan mu cika sunan nan ta raka a goma sha ɗai ana gane shi ba mu cewa wacce sun yi lahi amma dai mun ce sunna muke so mu yi koyi da manzo Allah gan mu ci raka a goma sha ɗai ala gari wannan shine fa adalci kakkace wayance sun yi layi a su ma sun yi daidai haka halin sahabbai yake dan wani bai bi ra'ayin su ra'ayin su ba ba su aibanta shi sahabbai suka ce mun kasance muna balaguro wasu suna azumi fa minna as-sa'im wa minna al-muftir wala ya'ibu al-muftir minna as-sa'im wa as-sa'im ala al-muftir wanda ya doki azumi bai cewa ku jirar gaye wai dan balaguron ga da ake ba su dauka azumi haka su ma wanda ba su ɗauki azumar su ku ji ɗan tsananta ma kai Allah ya muku sauƙi ko muku ce ba za ku sauƙi ba za ku sauƙa ma kanku ba kowa haka yake ba mai aibanta wani akwai ma lokacin da manzo Allah ya ce zahaban muftiruna al-yawma bil ajr wanda ma ba su ɗauki azumi bai wajen balaguro sun tafi da lada dan masu azumi duk su rukuce to marar azumi suka tashi suna ta mi suna ta kula da masu azumi to wannan shi ke nuna ba kullun take juma'a ba ana gane da kyau ko ma'ana ba kullum abin da kake ganin yahi ba shine yahin wannan shine wallahu ta'ala a'lam babul qunut fi salawati to mun yi dogon hirawa za a yi dogon karatu yanzu babul qunut fi salawati babin bayani akan alqunutu a cikin salloli na farilla shine as-salawat anan حدثنا داود بن أمية حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نارن سيد الله زنمك إذن سلر منظم الله قال يتي فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من, من صلاة الظهر sai abu hurira ya kasance yana alkunutu addu'a a cikin sallah ta azhar a raka'a ta karshe wa salatil isha'i al-akhirah da kuma sallan isha'i wa salati subhi da sallan asuba fa yad'u lil mu'minina sai ya rika roko addu'a ta alkhairi ga mu'minai wa yal'anul kuffa wa yal'anul kafirin sai ya la'anci kahirai wannan akwai dalilin da ya sayi wannan alkunutu ana gani da kyau ko domin ta ce makunutun nawazil ita ba a yin ta sai idan wani bala'i ya sabka ko wata musiba to akwai wasu musulmai da ake azabtarwa wasu kahurai suna azabtar da su shi sayi wannan addu'ar ta Allah ya tsiratar da musulman su kuma kahuran Allah ya la'ance su حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر حاء وحدثنا ابن معاذ حدثني أبي قالوا كلهم حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح manzo Allah ya kasance yana alkunutu a sallar asuba zada ibn muadin ibn muaz ya kara wa salatil maghrib da sallar maghriba حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قلت قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة مزا الله يارك القنوت أتكن صلاة إشاء شهرا وتغدا يقول يناتي في قنوته أتكن القنوت سهر Allahumma najjil walid ibn al-walid ya Allah ka tseratar da al-walid bin al-walid Allahumma najji salama ibn hisham ya Allah ka tseratar da salma bin hisham Allahumma najjil mustad'afin min al-mu'minin ya Allah ka tseratar da masu rauni daga cikin mumunai Allahumma shdudu wa ta'ataka ala mudar ya Allah ka tsananta damkarka ka tsananta uqubarka ga mutanen mudar Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini Yusuf ya Allah ka zarabce su da hwari na yunwa kamar irin hwari na zamanin annabi Yusuf da aka yi shekara bakwai ba a yi ruwa ba qala abu huraira abu huraira ce wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin sai manzo Allah ya waye gari a wata rana falam yad'u lahum sai bai yi musu wannan addu'ar ba فذكرت ذلك له سينا أنبتا مسحك فقال سيتي وما تراهم قد قدموا شمبك غسن زوبا معنى lokacin da manzo Allah yayi hijira ya zo Makka ya zo Madina to akwai wasu daga cikin musulmai da aka hana su yin hijira a Makka aka kama su ana ta musu azaba daga cikin su akwai Al-Walid akwai Salama ana gane da kyau ko ana musu azaba bayan su kuma akwai kabilar mudar da suka tare wasu musulmai haka suka azabtar da su to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yin alqunutu yana ya Allah ka tsiratar da su a bayan sallah ta farilla na an kawo sallar isha'i ne amma dukkanin sallolin farilla manzo Allah yake yi karshen raka'a sai manzo Allah raka'a ta karshe bayan ya dago daga ruku'i sai wannan addu'a yana Allah ka tsiratar da su to shine wata rana da manzo Allah bai yi ba wannan addu'ar sai a ɗaya daga cikin sahabbai abu huraira ya ce na gayo ba kai addu'a ba ana ganin da kyau ko sai ya ce ai ba ka ganin su wanda ake addu'ar don su sun zo ma'ana bukata ta biya kenan addu'a tsaida ta za a yi abin da yake nunawa shi ne ita alƙunutu ba a dawwamar da ita ana yin ta ne idan bukata ta samu idan bukatar ta biya sai amin sai a bari ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan ba a mayar da ita zamanto al'ada akwai wanda suka mayar da ita al'ada wanda su kullum bayan sallar asuba sai sun yi mi sai sun yi alkunutu to in mutum ya rike ta haka yayi bid'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rike ta a matsayin al'ada ba in bukata ne ta kama ayi bukatar ta biya sai a tsaida na'am malai ce haddathana abdullah ibn muawiya al-juhami al-jumahi haddathana ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر فزا الله يا القنوت وتا بيو جيرد جونا الظهر دل أسر والمغرب دا مغرب والإشاء دا إشاء وصلاة الصبح دا سلا أصبا في دبر كل صلاة أكرشان قوة سلا إذا قال سمع الله لمن حمد إذا سمع الله لمن حمد من الركعة الآخرة ركعة تكرشي يدعو على أحياء من بني سليم سليم ينا الدعاء كان وسو قبيلة وسو جماعة بنو سليم كو سليم على رعل أكن جماعة رعل سنن قبيلة وذكوان da zakwan wa usayya da usayya wa yu'minu man khalfahu wanda suke bayan shi suna cewa amin wannan hadisi shine dalili akan cewa in ana alqunutu na baya amin ya kamata su ce ba a yin shiru in limami na addu'a a cikin sallah ta alqunutu yana addu'a a alqunutu ta farilla ko kuma sallah ta witri ana cewa amin ma'anan amin shine Allahumma stajib ya Allah ka karba na'am ana daga hannu shi ma ana daga hannu liman na daga hannu kuma kowa na baya na daga hannu sosai ana cewa amin duka tun da duk cikin addu'a ne tun da kamar mukaddimatu du'a ne wannan shi ake ta mukaddimatu du'a ma'ana farkon addu'a ana gani da ke ku kina ana cewa amin kamar yana cewa inda ake cewa ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya kudusu ya salamu ya mu'min shi za a cewa amin shi ma za a ce amin tunda duka cikin mukaddimatu du'a ne kenan lahu hukmu du'a tunda ai mafi yawanci in kace ya rahmanu kaman kana cewa ya mai rahama kamin rahama ne kenan shi ma kanshi addu'a ne in kace ya maliku kaman kana cewa ya ya kai mai mulki ka bani wani kaso na mulkin ka domin shine mamallakin komai ana gani da kyau ko kenan ya baka mata ya baka wani kaso na mulkinsa domin matar mulkinsa ce ko wanda shi ne kenan wallahu ta'ala a'ala sai dai amma a babi in dai har zaka zano sunayen Allah ne kawai to dole sai ka biyo da bukatar ka malamai suka ce yana daga cikin al-i'tida'u fi du'a'i ko al-ilhadu fi du'a'i shine ka zano sunan Allah kawai ba tare da ka ga bukatar ba ya rahamanu ya rahamanu ya razzaku ya razzaku ya razzaku kun sa akwai masu ba da wannan witinin ko a ce ke tayin wata ya razzaku dubu ɗari kaza ko ya latifu ana kan da ke ko to duka wannan malamai suka ce zano sunan kawai baya wadatarwa sai ka gai da me da bukatar a ce ya razzaku irzukuni urzukuni ana kan da ke ko a ya gafuru ighfirli nam inda kudurin haka cikin zuciya to ai ita addu'a ana furta ta ne shi kuma zuciya ba ta da hukunci na furtawa karatun qur'ani ma ba a yin shi a cikin zuciya ana ganin da ke ko ita ma addu'a ba yin cikin zuciya sai ka motsa baki ana ganin da ke ko sai ka motsa baki na eh na wannan wannan tambayar kuna sa amsa ta dai to mu karanta wannan hadisan guda biyu sai mu sai mu ba da amsarta na'am kenan nan dai manzo Allah yana addu'a ga wannan mutanen banu salim wasu mutane da suka yi ta'addanci ta'addancin da kuma suka yi shine sun nemi da manzo Allah ya tura musu wanda za su koya musu addini sai manzo Allah ya zabi mutum 70 daga cikin mahaddata alqur'ani wanda a lokacin manzo Allah ana ce musu alqurra'u mahaddata alqur'ani da aka tura musu wannan mutane sai suka hallaka su gaba ɗayansu gaba ɗayan mutum saba'in suka ce sun musulunta a turo musu su koyar da su amma suna taya gaba ɗaya suka hallaka su to shi ne abin yawa manzo Allah zahi manzo Allah ya taya musu alkunutu Allah ya ɗaiɗaita su Allah ya fata-fata da su حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح هل من ظن الله يتبع القنوت أسلى الأصبح قال نعم إيه فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع كمن يجي ركوع يكي القنوت كو باي الركوع قال يتي بعد الركوع باي الركوع يكي قال مسدد مسدد يتي بيسير كما الدعاء kaɗan yake yi baya ɗaukar dogon lokaci yana yi wannan shine dalilin da yake nuna alkunutu ba a shanta sosai musamman alkunut ta nawaje irin alkunutu da aka yi ta yi lokacin da matsalan nan ta faro ta abin ko ko da yake har yanzu in aka samu matsala ana yi ba a jimawa saba ma sunna ne ayi ta ja ayi ta ja ayi ta ja kuma ita addu'a ta alkunutu ta witiri ana yin abin da yake munasabar ne misali in ana yin ta ne don saboda makiya da suka sa Nijar ba Nijar gaba to a yi kawai don neman tsari daga makiyan amma ba sai a cikin cikin alkunutu kuma ka bijiro da bukata ka ta Allah ya baka aure Allah ya baka wane ne ana gaya da kyau ko wannan shine kenan a yi kawai dai ta neman tsari daga makiyan ana gaya da kyau ko wannan shine kenan wanda mutane suna saba ma wannan ka'idar kaji mutum na alkunutu yana yana roƙon Allah ya mishi kaza Allah ya mishi kaza alhali a wannan wurin ba shi bane ake roƙo buƙatar ita ake bishirarwa mala yace haddathana abul walid at-tayalisi haddathana hammad hammad ibn salama an anas an anas ibn sirin an anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana tashahran manzo Allah yayi alqunutu wata guda thumma tarakahu sanan daga baya ya bari haddathana musaddad haddathana bishr ibn mufaddal haddathana yunus بن أبيد عن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة daga cikin wanda suke sallah tare da manzo Allah sallar asuba sun bani labari akan yanda yayi alqunutu falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati ath-thaniya lokacin da ya dago kansa daga raka'a ta biyu qama hunayya sai ya tsayu tsayuwa yar kadan shine hunayya wannan dukkanin shi karin dalili akan cewa alqunutu ba a mi ba a tsawaitawa ba a tsawaitawa wannan shine kenan amma ana yi ana bayani amma wasu sai su gani kawan ba a so ba a so mutane su san sun iya addu'a ne ka san akwai wani shi alqunutu dan ya nuna mutane ya iya ne ana ganin da kyau ko to shi yasa zai tasha to kuma kaga wannan kuskure ne an yi asara biyu an yi asarar sunna ba a yi sunna ba kuma sannan an yi asarar ladar mi ladar ibadar Allah ya kare mu wannan hadisin kuma yana nuna alkunutu ta witiri ita ce ake alkunutu ta nawazin ita ce ake yi bayan an dago daga me daga ruku'i kenan akwai bambanci tsakanin alkunutu da ake yi ta ta tarawihi da qiyamul layli da alkunutun da ake a cikin sallar farilla ita ta tarawihi da qiyamul layli ana yin ta ne kamin aje ruku'i wannan shine magana mafi inganci mun ga hadisi a jiya wadda kuma take ta farilla ta nawazil ita kuma ana yin ta bayan an dago daga ruku'i kamin aje sujada so da yawa ibada ana bambanta wata akan wata to kenan kunutu ita ma an bambanta ta witiri da ta me da ta meke suna da ta nawazil da ta farilla babun fi fadli tatawwu fil baiti mun kare alkunutu bari mu ida abin ga matsala ta matsala ta rera addu'a na to matsala ta rera addu'a idan aka ce rera addu'a shi ake ce ma tartilud du'a'i ko kuma at-taghanni fi du'a'i ko a abin ka rubuta zaka ga wannan matsalar malamai sun sha bayani akan ta rera addu'a mafi yawan malamai sun tayi akan cewa wannan baya daga cikin sunna rera addu'a domin abin da ya tabbata a rera shine alkur'ani Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi yake laysa minna man lam yataganna bil qur'ani ba daga cikin wanda bai rera alkur'ani ba to alkur'ani shine ake rerawa amma ita kuma addu'a saba ma sunna ne rera ta ana gane da kyau ko kuma rera addu'a yana sa ta zamanto kaman alkur'ani wanda bai san alkur'ani ba zai iya cewa qur'ani ne ake karantawa to ko dan a bambanta addu'a ko dan a bambanta addu'a da alkur'ani ana so kada ami kada a ta addu'a wasu malami ma sun tsananta suke cewa bid'a ne ya kace bid'a ne kenan kai in kai ma zunubi zaka samu ya kace bid'a ne to wasu malamai masu tsakatsakiya su ne suka ce mustahabbi ne kada mutun yayi kamar al-ahsan kada mutun ya rera ta daga cikin wanda suka tsananta akan rera addu'a akwai a nan kasashen mu wanda ni tun ina karami ma ga malam Ja'far na fara shi Sheikh Ja'far Mahmudu Adam yana daga cikin wanda suka yi bayani akan haka to idan ka doka cikin malaman magabata na waje irin su Ibn Usaymin irin su Ibn Baz irin su Salih al-Fawzan dukkanin sun yi bayani akan cewa mutum kada ya rera shi yahi irin su al-Imam Albani shine suka tai akan cewa bid'a ne in kai zunubi zaka samu Allah ga yake ko wannan shine kenan masu ba da dalili da su sudai suna yi to shi malamai suka ce addinu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi shi addini Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce ba wai wane ya ce ba karan kadamiya ana gane da ke ku kenan dan su wane suna yi ba shi bane dalili wannan shine kenan kenan dai ni abinda ma yake bani mamaki wai in baka rera addu'a ba me zai ce maka ana gani da ke ku ko da ba a ce bid'a bane a ce kawai kada ka rera yahi wannan kawai ya kamata a ce ya sa kada ka me kada ka rera kada ka rera ka yi ta yanda murya ka za ta kasance kuma ita addu'a khushu'i ake so ana son khushu'i ka nuna kaman zawa za ka yi kuka ka meke da suna mai ake cewa a'a yawa a'a e bayan natsuwan mararece yawa ka mararece ma Allah madaukakin sarki ana gane da ke ko to shi karatun Qur'ani mararecewa ake alhamdulillah aka ake amma ya kuma addu'a ya Allah ya Allah Allah kai muna kaza ya Allah ngan shi mararecewa ma ba a yi tare da karatun Qur'ani to wannan shine kenan wallahu ta'ala alam amin amin yanzu muna faɗin wannan maganar wasu kamar su zo su rabka mana kulli suke ka sa aka ce ita gaskiya ɗaci gare ta ko wanda shi ne kenan ɗaci ce gare ta a da ni ma na yi rerawa amma daga baya da na gane wannan shi ne gaskiya bari na yi wannan shi ne kenan ana gane wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam malam ya ce babun babu tulil qiyami babu fadli tatawwi fil baiti bayan bayani akan falala ta tatawwi ma'ana sai yin sallar nafila a cikin gida falala ta yin nafila a cikin gida حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا مكي ابن إبراهيم حدثنا عبد الله برين قار نونا muku abinda zai nuna muku hadarin rera addu'a ala gai da kyau ku kaga mutum ana karatun qur'ani ana ta jayo ayoyin azaba ana ta bayanin yan wuta ana ta bayanin aljanna amma mutum bai hushe da kuka ba sai an kawo wajen addu'a limami dan saboda yanda yake rangada addu'a sai kaji mutum ya hushe da kuka ana gane da ku ana Allah ka bamu duniya da lahira shi kuma yana rangada addu'a eh yana rangada kuka kenan bai san duniyar ko kuma bai san lahirar to wannan duka alama ce ta ta jahilai in ana rera addu'a za su ɗauki addu'ar ma ta yi karatun ƙura'anin muhimmanci ana gane da ke ku? Allah kai muna rahama shi ne ai alimamu a shafi'i ke cewa lam yafta in nasu hatta ahdathu bida'an fiddini lam yub'ath biha rusul hatta stakhaffa bi haqqillahi aktharuhum wa billadhi khuliqu min ajlihi shugilu yace mutane ba su gushe ba suna ƙyarƙyar bid'o'i har sai da wannan bid'a ta shagaltar da su ga abun da shi aka yi so dama ita bid'a ba za ka yi ta ba sai ka bar abun da shi aka yi ne shi aka yi so shine ma'anar lam yafta innasu hatta ahdathu fi hatta ahdathu bid'an fi ad-din lam yub'at biha ar-rusul lam yafta innasu hatta ahdathu bid'an fi ad-din bir-ra'yi lam yub'ath biha ar-rusul hatta istakhaffa bi haqqi Allah aktharuhum wa billadhi khuliqu min ajlihi shugilu مالن يتي حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا مكي إبراهيم حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة من زال ياكي بنتي وني dan kewaye a cikin masallaci fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khuruju min al-layl fa yusalli fiha sai kasance da dare yana hutowa yayin sallah a cikin wannan dan kewayen da yake waye fa yusalli fiha qala fa sallu ma'ahu bi salatihi ya'ni rijalan sai wasu mutane suka zo suna bin sa a baya da yana sallah wa kanu ya'tunahu kullu laylatin kuma sai suka kasance kowanne dare suna zuwa suna bin manzon Allah hatta idza kana laylatan min al-layali har sai da wani dare yayi lam yakhruj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah bai fito a masallaci sallar ba fatanahu ko fatanahnahu sai suka rika gyaran murya ma'ana ta a gane suna nan kenan manzo Allah ya fito wa rafa'u aswatahum har suka rika daga sautin su wa hasabu babahu kai har sai da masu kai suna jihon kofa da yan duwatsu shine wa hasabu babahu daga alhassa ne suna ɗaukar ‘yan duwatsu suna jefa ƙofa don manzo Allah ya hoto ƙara yake fakara da ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mughdaban sai manzo Allah ya hoto zuwa gare su a cikin hushi faqala sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ma zalabikum sani'ikum hatta zanantu an ansa tuktaba alaikum ba ku gushe ba kuna bi na bayana face har sai da na kai har sai da na yi tsammanin za a farlanta muku ita ma'ana abin da yasa na ki hitowa dan ina tsoron a farlanta muku wannan sallar ana gane da kyau ko yace fa alaikum bis salati fi buyutikum ku je gidajen ku ku yi sallolin ku fa inna khayra salati al mar'i fi baytihi don mafi alkhairin sallar mutum ita ce sallar da yayi a gidansa illa salata al maktuba sai dai sallah ta farilla حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم كسن يواني كسو نسلركو أتكين جدا جنكو ولا تتخذوها قبورا كذا كما يدسو مكبرتا معنا مكبرتا أي باء سلاكو تو كذا كما يدين كمكبرتا كريك أين سلا دنيا بمبنتا دا دا مكبرتا معنا وانا أنا نهم مزا domin su dama mata ai cikin gida aka yi so su yi sallah a takaice wannan hadisin yana nuna sallah ta nafila gaba ɗayan sallah ta nafila in ba sallar tarawihi da ƙiyamun laili ba a azumi an yi so mutum ya yi ta a gida ana gane da kyau ko an yi so mutum ya yi ta a gida domin gashi manzo Allah ya ce mafi alkhairin sallah ita ce sallar da aka yi a gida daga cikin in ba sallah ta farilla ba yin sallah a gida na da muhimmanci sai kamar yadda muka sha bayani a baya daga cikin shi yana koran shedanu daga gida daga cikin shi kuma kamar kana koya ma iyalin ka ne da su ma su rika yin ne su rika yin sallah babu tulil qiyami babu mai bayani akan tsawaita tsayuwa a cikin sallah ta tarawih ko kuma sallah ta qiyamul layl ko witri حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن أبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل للي من زال أن تنبيس أي الأعمال أفضل تكتكين أيك ونيني ما في فيتي قال يجي طول القيام دوغور سيوة أنا قايد شوكو wannan tambayar irin amsar da manzo Allah yake ba mutane ne idan ya lura da halayensu kenan sai manzo Allah ya ce masa sallar da ta yi ayyukan da suka yi shine qiyamul layli wanda aka jima a cikin ta qila fa ayyu sadaqati afdalu to sadaka wacce ce ta yi qala yace juhdul muqil shine kokarin marashi kokarin marashi abinda ake kokarin marashi shine shi kanshi yana da bukatar abin amma kuma sai ya ne sai bada shi ne ma'anin juhudin to wani ita ce sadaka wadda ta yi kowace ana gani da kyau ko kana buƙatar abun ka bada wa yi utsiru na ala an fusihim walau kana bihim khasasa idan kana son abun shi ya sama a wata riwayar wa an ta ta'amulul ghina wa takshal faqar ka yi sadaka lokacin da kana buƙatan abun kana ma cikin tsananin buƙatarsa kana son wadata wani ita ce sadaka wadda ta yi ne wadda ta yi ana gani da kyau ko ashe ita sadaka wai ba sai in ba sai in abun ya yawa bane ake badawa yanda mutane suka doka ke kuma irin wannan shi ke hana ma abun karuwa dama yan magana suka ce hana wani hana kai hana wani hana kai in ka hana ma wani kaman ka hana ma kanka ne domin abin da ka bada manzo Allah ce shine ne shine naka wallahi karin magana na Hausa in ka karance shi wallahi jin maka hadisai ne yawa ma ake fasarawa ana gani da kyau ko insha Allah akwai wani program da nake so in yi karin magana na Hausa daidai da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin littafin da muke akwai karin magana da bai daidai da hadisi ba don akwai akwai karin magana da ma laihi ne sabo ne cikin karin magana na Hausawa ana gani da kyau ko misali bakonka Allah ka ne ko a ga wannan bai dace ba wallahi akwai karin magana da yawa misali akwai wani karin wasu ke cewa ai kayan Allah na annabi ne ana gani nike ko kayan Allah na annabi ne to wannan karin maganan ba laisa ala itlaqi akwai lokacin da bai dace a wade shi ba in kace kayan Allah na annabi ne kenan suna nufin duk abin da yake na Allah kana aika shingina ma manzo Allah shi kana aika shingina ma manzo Allah kashewa da rayuwa ba a haka kana aika shingina ma manzo Allah azitarwa ba a haka to wannan shine kenan akwai karin magana sosai wanda suke da hadisi misalin wannan karin magana hana wani hana kai wanda shi ne kenan kamar na je da muka yi shashanci gaba da bako ana gaya da kyau ko kaga su wasa suka ce shashanci ma ne to kenan dai a takaice dai sadaka lokacin da mutum yake da bukatan abin shi yahi shine sadaka mafificiya qila fa ayyul hijrati afdalu aka ce to wace hijira ce tahi qala yace man hajara ma harrama Allahu alaihi shine wanda ya hijira daga abin da Allah ya haramta masa wannan ita ce hijira da tahi kowace hijira ka kaurace ma sabon Allah ita ce babbar hijira qila fa ayyul jihadi afdalu to cikin jihadi wanne ne mafifici qala yace man jahadal mushrikin bimalihi wa nafsihi wanda ya yaki kafurai da dukiyarsa kuma da kansa qila fa ayyul qatl ashrafu wanne kisa ne yi daukaka a wajen Allah ma'ana kisa wajen yaki ko shahada ta hanyar kisa wane ne wanda in aka kashe sa kisansa shine yahi daraja da lada a wajen Allah madaukakin sarki kusa akwai mutane da wanda kisa gare su shahada ne amma kutila duna malihi fa huwa shahidun yana ciki alghariqu shahidun ya mutu hanyar ruwa da sauransu to amma a cikin kisan ma wanne ne yahi daraja a wajen Allah qala yace man man uhri qadamuhu wa uqira jawaduhu shine wanda aka zubar da jininsa a wajen a wajen yaki ma'ana aka kashe sa wa uqira jawaduhu kuma aka sare ma dokin sa kawahuwa jawar yana daga cikin sunaye na na doki ana gan da kyau ko doki mai gudu shi ake ce ma jawat to ma'ana dai kisa wanda ya yi daraja a wajen Allah shine wanda aka kashe a wajen yaƙi da shi da dokin nasa gaba ɗaya ana aka kashe shi aka sare ma dokin sa kawahu an kawo sare dokin kawahu domin shi doki kisansa shine a sare mishi kawahu domin amfanin doki ne gudu ne amfanin doki ana gani da kyau ko wannan shi da ke tunda an sare kawahu an kashe doki malam yace babul hatti ala qiyamil layli wannan dai hadisin yana nuna qiyamul layli wadda ta ita ce wadda aka yi tsayuwa mai tsawo a cikin ta tarawihi ma wanda yi shine wanda aka yi tsayuwa mai tsawo a cikin ta kenan ya ku masu neman masallatai wanda ba a jimawa in dai hallada kuke so to ku nemi masallatan da ake jimawa babul hatti ala qiyamil layli باب من قديتر وأكن قيام الليل حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن ابن عجلان عجلان حدثنا القعقاء بن حكيم بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل ألا يجيك متنن دا يتاشد الدري fasalla sai ya yi salla wa aika zamra'atahu ya tayar da matar shi don ita ma ta yi salla fasallat ita ma ta yi sallan fa in abat wanda in ma har taƙi ta tashi na zahafi wace halma'a sai ya ɗan yayyafa mata ruwa akan huska don ta falka ba yayyafa ta ƙeta ba ana gani da gyago rahimallahu mura'atan to kaji Allah ya ji kan matar da ma'ana addu'a ce Allah yake musu Allah ya ji karmacen da qamat min al-layli ta tashi da dare ta yi qiyamul layli fa sallat ta yi salla wa ayqazat zawjaha sai ta me yake da suna ta tayar da mijinta fa in aba idan yaki nadhat fi wajhihi al-ma'a sai ta dan yayyafa mishi ruwa ita ma mace ana so in ta yi salla ta tada mijinta ko in ma yaki ta dan yayyafa mishi ruwa amma fa in ta san mijinta gatari da wuta ne mai wuyar rataya Allah kai da ke ku kusa akwai abin hausa ke cewa gatari da wuta mai wuyar rataya kusan gatari ai abin gakinsa karhe ne ko to ma'ana sai a sa karhen yayi zahi a dallawa shi ga botar shi sai a ce maka rataya ai ka san rataya za ta wuya ko to mutum mai wuyar sha'ani shi ake ce ma haka gatari da wuta mai wuyar rataya to in kin san mijinki haka ne a kama an iya wa kama ya hito da makera ko kama yanzu hito shi daga makera dama ai da zahin shi ake sashi a cikin me a cikin bota a cikin iccen nan to in kin san mijinki haka yake to to shahama kan kilahiya shine yake dole ya tada ke ba dole bane ki tada shi shi namiji shine ake kama wa amur ahlaka bi salati ko wastabir alaiha to wanda shine kenan sai in ba mijin nan ke kuma dole ki tada iyaye ki tada ƴaƴan yaran kanana حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأكمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته دون دي تاشد الدري يتا يد ما ترسى فصلى يا ركعتين سيسك سلاتي ركعة قدابيو جميعا تاري كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات za a rubuta su daga cikin azzakirin Allah kathiran wa zakirati su ne wanda Allah ya zano a cikin aya guda yace a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata Allah ya tanada musu wata irin gafara da kuma wani sakamako wanda yake mai girma a takeice dai yana da kyau a rika ta da iyali lokaci zuwa lokaci ana sallah wallahi duk wanda ya saba sallah da iyalin shi zai rika ganin kwanciyar hankali a cikin gidan shi zai da ganin kwanciyar hankali a cikin gidan shi Allah zai zuba as-sakinata wal mawadda Allah ga yadda ke ko aiwa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ko wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wannan shine babba daga cikin manufa ta aure a samu as-sakinatu natsuwa da kaga a cikin aure akwai tashin hankali to akwai matsala ba a samu ɗaya daga cikin manufofinsa ba amma sai dai kuwa ba wai don wata ran an gasa maka aya a hannu ba kuma ka yi abin ka shi dama kwanciyar hankalin ai ba kullum take ba ko ai ba kullum take juma'a ba ko ana gani da kyau ko addahru dahrani za amnun wa za khatarun ko rayuwa dama wata ran adara wata ran ami wata ran akoka to kai tuzuru kaka ga wani mai gida an bato mishi da ke ta dariya kace ai gwamma da ban yi aure ba to ai ba kullum ake bata mishi rai ba akwai lokacin da za a amantar da shi ma duniya yake ma kai kuma ba za a taɓa ba irin wannan ba ko za ka samu wannan sai ta hanyar haram ko ta wannan shi da kenan babun fi tsawabi ƙira'atul ƙur'ani babu mai bayani akan lada ta karatun alƙur'ani sakamakon da ke da kai a cikin karatun alƙur'ani حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن القمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن أثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ما في الخير كشيني وندي كوي القرآن كويكي كويو نا القرآن كما يكي كوي تشي حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى ابن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه دون دي كرنت القرآن يي أيكي دا أبن دكي تكنسا ألبس والداه تاجا يوم القيامة زاء سنياما إيا ينسى وتئنه لا تسرو تارانا القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا wanda hasken wannan hular ya yi hasken rana inda a duniya ne lauka na fikun da a ce ranar ma wai ita a cikin ma duniyar take ana gani ke ku mai ku da a ce ranar a cikin duniyar take hasken da za ta badawa bai kai hasken mi ba wannan hular sai manzo Allah ya ce fa ma zannukum billadhi amila bi hada to me zaton ku game da aikin game da sakamakon wanda dan shi aka yi ma aka yi ma iyayen wannan wannan goma ta arzikin shine ma'anan fama zannukum billadhi amila bihadha to me tsammanin ku game da sakamakon wanda dan shi aka ma iyayen haka anan hadisin sun ce da'ifun amma sai dai akwai riwaya take sahiha kina wannan riwaya take da'ifiya wannan hadisin shine babban kwadaitarwa akan kai kokarin sa diyanka su yi karatun alqur'ani manzo Allah ce duk wanda ya sa yaran sai iyalin su suke alqur'ani yaron sai karatun alqur'ani ko ba ma iyayen suka saba kai kai a ranar alkiyama za a kirawo iyayenka a ranar da za a tashi zindir aihuwar uwa a tufasar da su tufafi na sarauta a ɗauko wata hula wadda hasken hular da a nan duniya ne tahira na haske to amma da yake lahira ne ba komai bace don girman lahira a ɗauko wannan hular a sanya musu a wata riwayar sai su ce ya Allah mi muka yi aka mana wannan darashtawan aka yi mana wannan goma ta arzikin sai a ce don saboda ɗanku da kuka sa karatun alkur'ani ya yi kuma ya aiki da shi ana gane da kyau ko sai manzo Allah ya bar alamar tambaya in ya kasance wannan shine sakamakon iyayen wannan goma ta arzikin da za a musu a gaban dandazon mutanen duniya to ya kuke tsammanin sakamakon wanda dan wanda dan shi aka ma iyayen haka kenan shi sakamakon nasa baya ne baya misaltuwa ko wannan shine kenan kun san hikimar da yasa aka kawo zancen iyaye shi mai karatun ba ma kawo sa ba dan a duniya wa kai soyayya da kowa a iyayenka bayan wannan kuma mafi yawancin wanda ka gaya karatun ƙur'ani waye dalilin ya karatun iyaye shi sa aka fara da iyaye a faranta ma waɗanda ka hiso da rai domin akwai wanda duk darajta wanda za a mishi inda yana ganin uwa shi kaskanci zai rika shi kaskanci to sai a fara girmama iyayen ta shiga farin ciki sannan sai a kai gare ka ana gani da kyau ko wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon yi amma kun gani karatun sai an yi me sai an yi aiki da shi idan ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'dhar bima anta hamilu فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو ما هو فاعله idan ka haddace Qur'ani ba kai aiki da shi ba to wannan haddar ba za ta zamanto uzuri gare ka ba ba za a ce a tunda akwai Qur'ani kin kanshi ba za a mishi azaba ba ana ganin da ke ku da kai da haddar duka za a azabtar da ku don ba ta yi amfani ba tunda ba kai aiki da ita ba malam yace حدثنا مسلم مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به wanda yake karanta alkur'ani alhali ya kware a ciki ma'as safaratil kiramil barara za a tayar da shi tare da mala'iku as-safara al-kiram mala'iku wanda suke ‘ya'aike na Allah, alkiram masu karamci, albarara masu biyayya ga Allah, wallazi ya ƙara'uhu wa huwa ya shitaddu alaihi, wanda kuma yake karanta sai yana masa tsanani, da wuya yake iya haddace sura, ko da wuya yake iya karanta aya, falahu a jirani to shi wannan yana da lada guda biyu, ta karatun da kuma wahalar da yake sha. Mala'ikun da aka ce za a tara mahaddacin Alkur'an da shi su ne gardukor, ba sun kuna gani da kyau ba su mahaddata alkur'ani alamar su a lahira su ne ga an tada su tare da mala'iku suna tsaron su in ana gudun fanfalaki kusan gudun fanfalaki ko to su mala'iku za su tattara su su yi gaba da su ana cikin dandazon mutane wannan ana take shi ana kai da wani ya guso wurinka mala'ika ne je banka dai wancan ka kawo kusa gare shi yanda dai ka san ana ma ministoci ko idan sun shigo cikin jama'a ga gabakon da su tsansari in ɗan yakuba ya zo a banka da shi ana gani da ke ku ƙaryarka ɗan talakawa to ranar alkiyama haka za a baka kartukwar Allah ka sa muna daga cikinsu to حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله babu wasu mutane da za su haɗu a cikin wani gida daga cikin gidajen Allah suna karatun littafin Allah wa yatadara sunahu bainahum suna koya ma junansu illa nazalat alaihi mustaqina face na tsuwa ta sabko musu wa ghashiyatuhumur rahma rahama ta lullube su wa haffatuhumul malaikatu mala'iku sun kewaye su wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da su littafin Allah aka ce suna karatu za a za su samu wannan fayalar mu wasu karatun hadisi muna ciki a muna ciki domin as-sunnatu tubayyinu al-qur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alayhi aikin hadisi shine bayyana al-qur'ani kaji hadisin da ma kuke karanta a yanzu ma akan me suke bayani hakan qur'anin ma حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا موسى بن علي علي ابن رباح ورباح عن أبيه عن أقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف في الصفة manzo Allah ya huta a wajenmu muna a cikin dan kejinmu dan kewayenmu da yake a masallaci da aka keɓance muna mu tuzurai gwabraye fa qala sai yace ayyukum yuhibbu an yaghduwa ila buthana wa yake so daga cikin ku yayi sabko zuwa buthan sunan wuri ne awil aqiq ko kuma yaje aqiq su ma sunan wuri ne fayakuda naqataini sai ya dauko naqataini me yake suna tagon ne taguwa guda biyu raqumma guda biyu kaumawaini ay azimataini masu girma zaharawaini ai saminataini masu kitse bi ghairi ithmin ya ɗauko su kuma ba tare da sabon Allah ma'ana ba tare da wai sato su bane yayi bi ghairi ithmin billahi azza wa jalla ba tare da sabo bai ɗauko su wala qata'a wala qat'i rahimin kun ba tare da ya yanke zumunta ba ta hanyar ɗauko su qalu suka ce kulluna ya rasulullah kowannen mu ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah yace fali an yaghdu wa ahadukum kulla yawmin ila al masjidi to da a ce ɗayanku ya yi sabuko a kowace rana kowace sahiya ya yi sabuko ilal masjid zuwa masallaci fa ya ta'allama ayatai min kitabillahi azza wa jalla sai ya koyi ayoyi guda biyu daga cikin littafin Allah mabuwayi maɗaukaki khairun lahu shi yahi masa alkhairi min naqataini akan a bashi taguwa raƙumma guda biyu mu a zamanin mu sai mu ce akan a bashi jip jip ko haraiban ko ko vewit guda biyu wa in thalathun fa thalathun in aya uku shi ma haka dai raƙumma guda uku mithlu a'dadihin min al-ibli kwatankwacin adadin ayoyin kwatankwacin adadin raƙumman wannan hadisin yana kwadaitarwa ne akan zuwa masallaci don koyon karatu ko don sauraron karatu maza Allah ya ce duk wanda ya zo masallaci ana gane da kyau ko da a ce mutum ya zo masallaci ya koyi aya biyu ta alkur'ani ko ya saurari aya biyu ko ya saurari fasarar aya biyu na alkur'ani ya koma shi ya yi masa alkhairi da ya je a bashi manya-manyan motoci guda biyu in aya goma ya samu to shi ya alkhairi da ya je a bashi manya-manyan motoci guda nawa guda goma ka ji wannan falalar amma duk da haka tana ma wasu wahala su zo su zauna ai karatu da su shi sa in kai kana son karatu kuma kana son zuwa karatu to wallahi wata kyauta ce daga Allah mu ke da wannan babin babu fatihatil kitabi babin mai bayani dangane da suratul fatiha حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin ummul qur'ani alhamdulillahi ita ce uwar alqur'ani wa ummul kitabi ita ce uwar littafi was sab'ul masani kuma ita ce ayoyin nan guda bakwai wanda ake maimaitawa a cikin kowace sallah haddathana ubaidullahi ibn mu'ad haddathana khalid ibn khalid haddathana shu'aib shu'ba an khubayb بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به سعيد بن المعلى من زال يا هدوشي وهو يصلي ينا سلا فدعاه سي من زال يكراشي يجي فصليت ثم أتيته سينا بري سينا نكاري سلا سنن نزو مسا قال سيتي ma mana'aka qala fa qala ma mana'aka an tujibani sai manzo Allah yace masa me ya hana ka karba mini da na kira ka qala yace kuntu usalli ai manzo Allah ina cikin sallah ne da ka kira ni shi yasa ban karba ba qala sai manzo Allah yace masa alam yaqul Allahu azza wa jalla shin Allah bai ce ba ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli Allah ba ya ce ya gona suka imani ku karba kiran Allah da manzo ba idza da'akum lima yuhyikum idan suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku na addini ana ganin da kyau wannan shi ake cewa al-istifhamul inkari tambaya ce ta inkari manzo Allah ya kira sa ne dan yana sallah sai bai karba ba shine sai manzo Allah ce ba Allah ya ce ba in in na kira ku karba me yasa ba karba ba ja ina sallah ne kawai manzo Allah ya nuna masa in dai annabi ya kira mutum komi yake yi ya bar shi ya me ya amsa ya tai komi kake yi ana gane da kyau ko shine sai manzo Allah ya ce masa la u'allimannaka a'zama suratin min alqur'ani na kira ka ne dan in koya maka wata sura ta alqur'ani wadda ta yi girma aw fil qur'ani ko kuma sura wadda ta yi kowace sura girma alqur'ani shakka Khalid Khalid yayi shakka ne yace qabla an qabla an akhruja min almasjid zan koya maka ita kamin in huta daga masallaci qala yace qultu ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma'ana za a huta ne ya ga har za a huta manzo Allah bai gaya mishi ba kwana sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin babban sura nan da nace maka war ta yi kowace girma alqur'ani ita ce alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani allati utitu ita ce as-sab'ul masani ayoyin nan guda bakwai wanda ake maimaitawa da aka bani wal qur'anul azim kuma ita ce wannan alqur'ani mai girma wannan sura wannan hadisin yana nuna sura da ta yi kowace girma a cikin alqur'ani wacce ce a kuma suratul fatiha na kusa ya ce bakara in magana suka ce fankan fankan fankan fankan ba sa kilishi ba na ba girman abu ke nuna mahimmancinsa ba ala gai da ko yan magana suka ce dan hakin da ka raina kuma suka ce duk wanda ya raina gajere to bai taka kunama ba ala gai da ko ba na duk wanda yake ran dan karamin abu to bai taka kunama ba ba na dan abin da kake ga dan karami to sai ga yahi daraja to suratul fatiha ita ta fi kowace sura girma a cikin alkur'ani domin ita ilimi guda uku da alkur'ani ya kumsa duk ta kumshe su in kana son ka ga talhisun alkur'ani to ita suratul fatiha alkur'ani ilimin da ke cikin sa gaba ɗaya guda uku ne kamar yadda al-imam al-arabi yace tauhidun wa ahkamun wa azkarun wa tazkirun tauhidun wa tazkirun wa ahkamun tauhidi hukunce hukuncen addini da kuma tunatarwa na kissoshin magabata su ne abubuwa guda uku da alkur'ani ya kunsa na ilimin muka to suratul fatiha gaba ɗaya a ciki aku ana ganin da ke ko in ban manta ba gobe zamu istinbatin wannan hukunce hukuncen na suratul fatiha mu hede su ku gane cewa suratul fatiha wannan ita ce me da suna kamar rizime na na alkur'ani mai girma a nan za mu dakata inda muka samu daidai allah ya ba mu lada kuskure kuma allah ya gafarta muna سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم أكوية تنبيع ها نعم eh wallahi ka gana ana rudar da mutane wannan bidiyon tana da muhimmanci a danyi a danyi hada ta kudu abin gakinta dan an an ta turo min ma wannan bidiyo irin wannan mutane rudar da mutane suke rudar da mutane suke kaje mutum kana shekara guda shekara nawa kana sallah da fatiha yace maka ai duk sallar ka ba ta yi ba ana ga inda ke ko akwai wata bidiyo da take yawo wani mutum ko buce wani malami yana cewa duk wanda yake karanta fatiha baya karanta bismillahir rahmanir rahim wai fatiha shi ba ta yi ba dan haka kenan sallolin shi gaba ɗaya ba su yi ba to wannan maganar kuskure ce domin bismillahir rahmanir rahim a magana mafi inganci ba aya bace daga cikin ayoyin suratul fatiha da an ce aya ce daga cikin suratul daga cikin asuru daga cikin fatiha to da kenan duk wanda zai yi alhamdulillahi rabbil alamin kamar yanda yake bayyana alhamdulillahi rabbil alamin to ita ma bismillahir rahmanir rahim sai ya mi sai ya bayyana ta to bismillahir rahmanir rahim ana bayyana ta ko ba a bayyana ta ba a bayyana ta suna buga dalili da wai ƙur'anin da suke ganin cewa ana sa eh ana sa wahid ɗaya daga fatiha daga bismillah rahmanir rahim to wannan ɗayan da ake sawa a wajen bismillah alƙur'anin wa'anda suka tahi akan cewa bugun wa'anda suka tahi akan cewa bismillah aya ce daga cikin mi ayoyin fatiha kenan wa'anda suka buga ƙur'anin su a ra'ayinsu aya ce bismillah rahman rahim ta fatiha shi yasa tun wajen kilgo suka fara da mi suka fara da daya a wajen bismillah kuma irin wa'annan qur'annan su ne suka yi yawa a wajen mu ana gane da kyau ko domin akwai qur'annan da bismillah rahman rahim ba nan kilgo yake farawa ba wajen alhamdulillah rabbil alamin nan kilgo yake farawa kuma wannan ita ce magana mafi inganci idan aka ce wace ce to aya ta bakwai ita ce idan ka zo siratal ladina an'amta alaihim to nan ne ita ce aya wadda su a wancan qur'anin ba aya bace duk cikin aya guda ne khairil maghdubi alaihim waladdallin ana gane da ke ku kenan da haka wannan magana tabarru dan da ku bismillahir rahmanir rahim lafazi ne wanda ake bude karatun kowace sura da shi daga cikin su fatiha wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullah an yi ta turo min wannan tambayar kuma in ka lura irin masu wannan rikitarwar kamar irin wanda karatun su ma a farko-farko ne yake gare su to mamaki ya kama su ne kawai sai a zo a yi bidiyo a yi ta rudawa mutane kwakwalwa yan magana suka ce karamin sani ko kumi ko na gida eh kaman kamin ya zo masallaci eh raka'atai alfajr su gobe kai wannan tambayar sai mu sai mu sai mu sai mu bada amsa insha Allah dan saboda sauran mutane su amfana alaikum salam an rabi amin amin insha Allah yau ina cewa mu kai